ثم أما بعد عباد الله إن الله تبارك وتعالى نادى عباده المؤمنين بأعلى صوت يأمرهم بإنفاق أموالهم في سبيل الله من قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وذلك يوم التغابن عباد الله قال الأعز من قائل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ولسبب ذلك أيها الإخوة أمرهم بالإنفاق أطيب ما كسبوا ونهاهم بإنفاق رديئه وقال عزم قائل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر فجاء رجل برضيئي ونزل القرآن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى آخر الآية نسوة إلى ذلك عباد الله قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خالفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في في إمراتك متفق عليه ولا تنسون عباد الله على أن الله سبحانه وتعالى أعد للمنفقين أموالهم جزيلا من الأجر والثواب الكثير والجنة الخلد التي أعد للمتقين وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال في مكان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له أضعافا كثيرا والله يجد ويبسط وإليه ترجعون وقال أيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم إضافة إلى ذلك أيها الإخوة انظروا والتفتوا إلى ما أصاب إخواننا أهل ميدغوري من المصائب والبلايا والفتن والمشقة التي وقع وقعوا فيها في أيام الماضية وساعدوهم بما يسركم الله من الملابس والرداء والأواني والطعام وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان في حياته لأنه في حاجة ماسة إلى ذلك لأن الله تبارك وتعالى في أول الأبد ما كان الأبد في أول أخيه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداءنا أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم الله الرحمن الرحيم ibadallah ya ku ‘yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira ga ainihin muminai ga bayinsa muminai da mafi ɗaukakan sauti Allah yana musu umarni da su ciyar da dukiyoyinsu don ɗaukaka addinin Allah tun fa kafin wani wuni ya zo wunin da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba sai dai wanda ya je wa Allah subhanahu wata'ala da zuciya kuɓutacciya wannan rana shine ranar cizon yatsa duk wanda ya aikin alheri a wannan rana sai ya ciza yatsa ya ɗauke yi tunanin cewa da ya sani da ya ninninka duk wanda ya mummunan aiki a wannan rana sai na ya sai ya yi ɗan da na sanin da ya sani da bai aikata ba shi ne yau mutagabun ranan baƙin ciki ranan cizon yatsa ke sa Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar daga cikin abun da muka azurta ku da shi wannan ciyarwa da za ku yi ku ciyar ne tun ainihin ranar da ko wani wuni da zai zo labai unkihi wala hulla ranar da wato babu wani kasuwanci babu wani soyayya ba wani dan uwa al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqi Allah subhanahu wata'ala ya ce masoyi da masoyiya ɗa da uba uwa da ɗanta miji da mata aboki da aboki makwabci da makwabci wallahi a wannan rana abokan gaban juna ne illal muttaqin sai dai wanda suka je da takawa kawai da haka ranar tashin kiyama ba ranar wasa bane kisa Allah ya ce ranar da babu wata soyayya wala shafa'a ba wanda ya isa ya ceci wani duk wanda ya maka alkawari a duniyar na ya ce dai cece karan tashin kiyama wallahi gare sai ya maka fiye a watan naira ashirin ya ci maka don ƙarya yake yi bayi da tabbaci ma da a cece shi ko da ya ceto bayi da wannan tabbacin saboda haka wala shafa'a sai Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun wato kafirai lalle su ne azzalumai wannan bangare na wannan aya malaman tafsiri suka ce gara ma da Allah subhanahu wataala ya ce kafirai su ne azzalumai ba don haka ba da ba wanda da tsira amma sai Allah ya keɓe ya ce wal kafiru na humus zalimun kafirai su ne manyan azzalumai saboda haka ya ku ‘yan uwa Allah ya yi umarni wa muminai su ciyar da mafi kyawun dukiyansu mafi kyawun abun da suka nema ya hane su da ciyar da mummunan abu duk abun da mutum zai ciyar a gidansa ne ko a wani wuri ya yi ƙoƙari ya ciyar da halalinsa ya ciyar da mafi kyau shi yasa Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa ya ku wanda suka yi imani an fi ƙomin tsayi ba ta maka sabtu ku ciyar da mafi kyan abin da kuka nema wa mimma aka rajina lakum min al'ar daga cikin kuma abin da muka fitar muku daga ƙasa ka yi noma ka ciyar da gidanka ka taimaka ma waɗanda ba su da shi in ba ka yi ba ko sai ido in ba ka yi ba ko sai awu shi yasa Allah ya ce wa mimma aka rajina lakum min al'ar sai Allah ya ce wala tayammamul khabisa kar ku ba da mummunan abu min ku tunfiquna a ce a cikin wannan mummunan ne da ku ciyar walassum bi akhizihi illa an tugmidu fihi kuma ba za ku yarda ku karɓi abin ba sai kun ritsa idon ku tsohon tuwo tsohuwar riga tsohon takalmi ana neman taimako shi zaka dauka ka bayar kai da sai ka ritsa idon ka kai ma baka so ka ganshi yasa Allah ce walassum bi akhizihi illa tugmidu fihi wa alamu anna Allah ganiyun hamid mu ku sani lalle Allah shi mawadaci ne godedde in baka bayarwa addinin Allah ba ma ka sani akwai masu bayarwa Allah mawadaci ne kuma Allah godedde ne in baka zauna ka cewa Allah alhamdulillah ba akwai mala'ikun da tunda Allah ya halice su alhamdulillah suke faɗa sun fi ka daraja sun fi ka ima sun fi ka baki mai kyau in baka gode wa Allah ba kai a banza ku sani ya ku yan uwa lallai hadisi ya zo daga jabir ɗan abdullah Allah shi ƙara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a ciyar da zakatul fitiri ma'ana a fitar da zakatul fitiri sa'in min tamrin wato da ainihin sa'i ɗaya na dabino ko kama da na dawa ko na alkama ko je wani abun da ake ci kawai sai ga wani mutum ya zo da wani mummunan rubabben dabinonsa ya kawo to shine sababin da Allah ya saukar da wannan aya walassun bi akizihi illa an tubudu fi kunga saboda shi abun da ya Allah ya saukar da aya dan mu ma akwatanta mana duk abun da zamu yi mu tabbatar da cewa mun bada mai kyau abinda muka fuso shi da mu dauka mu bayar dangane da haka ya ku ƴan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya karfafa wannan aya yake cewa ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad babu wata rana da bayin Allah da su wayi gari ranan nan dai wai ba ranan tashin kiyama bane da a wayi gari da ai wuni a wannan rana illa malakani yanzilani face akwai wasu mala'iku guda biyu da suke sauka ya ƙulu ahaduhuma ɗaya daga cikinsu yana cewa Allahumma aɗi mumfiƙan khalafa ya Allah duk wanda yake ciyarwa Allah ka nindinka masa ɗayan kuma wai ƙulul akar ɗayan kuma yana cewa Allahumma aɗi mumfiƙan talafa ya Allah du mai kamewa mai hanawa Allah ka kawo talafu a cikin dukiyansa hadisi daga sa'ad ɗan abi waqas Allah shi ƙara musu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa wa inna kalantun fi nafaqatan ka sani kai ba za ka yi wani ciyarwa daga cikin ciyarwa ba tabtaji bi hawa jahalla in dai kana neman yardan Allah ne wallahi illa ujibta biha sai Allah ya saka maka da wannan sadakan da ka bayar sai Allah ya saka ma da wannan ciyarwan da ka yi sai ya ce masa hatta ma taj'alhu fi ya imra'atika har ma abun da ka saka a bakin matanka gabata ta ci Allah sai ya baka lada akan sa to bare abun da ka ciyar da wani a wani wuri da haka kada ku manta ya ku ‘yan uwa, kar ku manta da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ainihin ya yi tanadi ga masu ciyar da dukiyoyinsu don Allah, ya tanada musu da tarin lada da ainihin sakamako mai girma mai yawa da kuma aljanna ta dawwama. Wanda suke Allah ya tanadar da ita wa masu masu tsoron Allah su ne almuttaƙina. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa matsalin lazina yin shi ƙuna amwalahun fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don ɗaukaka addinin Allah ka masali habbatin kamar ƙwayen dawa ne guda ɗaya ko ƙwayen masara ko ƙwayen shinkafa ambata wanda suke aka je aka shuka ta ta tsiro ambata sab'a sanabila sai ta fitar da zangarniya guda bakwai dawa ƙwaya ɗaya aka shuka ta ka san duk wanda ya san noma ya san kana iya shuka abu kwaya daya sai wannan kwaya dayan ta ta haihuwa to sai ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowane jikin zangarniya guda daya sai da aka samu ainihin dawa guda 100 a jiki kowane daya kaga daga kwaya daya an ninka masa ya kai zuwa nawa 700 Allah subhanahu wata'ala sai ce wallahu yudaifu liman yasha Allah yana iya ninnin kama wanda ya ga dama bayan haka wallahu wasi'un alim lalle Allah mailwaci ne kuma masani ne manzo Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wani wuri yake cewa waye zai bada Allah rance rance mai kyau wa yudaifu lahu ad'afan kathira Allah ya ninka masa ninki mai yawa wallahu yaqbidu wa yafsudu wa ilayhi turja'un domin Allah shine mai ainihin kamewa Allah shine mai yalwatawa kuma gare shi duk kowa zai koma in ka hana ma Allah ne ya ga dama dama ya baka in ya ga dama sai ya kwaci an yi a gaban ka ba su lissahu ba wanda suka yi dukiya Allah ya kwace dukiya suka dawo talakawa an yi a gaban ka wanda dama kowa bane Allah daga baya Allah ya ɗaukaka su kuma suka yi dukiya na wuce tunani yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un dan haka in ka hana ma ka sani kai wa kanka ne Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wani wuri yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ai ba da ku samu aljanna ba har sai kun ciyar daga abun da kuke so duk abun da zaka ciyar abun da kake so shi zaka dauka ka bayar ba wai sai abin da baka so ba ba wai sai mu ce ciyar hula ba ba wai sai mu ce ciyar riga ba wawan ce ana neman taimako ka ce a ɗauko tsokin kayanka wanda mai dutsen guga ya ƙoƙona maka ɗina ta taro su za ka miƙa ba a'a mimma tuhibbuna ba ma tun fi ƙomin shayin ku sani ko ba wani abin da za ku ciyar face fa inna Allah bihi alim face Allah yana sane da haka dangane da wannan ne ya ku ƴan uwa ku lura mana ku waiga zuwa ga abin da ya faru da ƴan uwanmu mutanen Maiduguri na musibu na musibu da bala'i da fitina da kuncin rayuwa da suka shiga a cikin kwanakin da suka gabata me yasa ba za ku yi kokarin taimaka musu ba ku taimaka musu mana da abun da Allah ya yassare muku na tukwaki ne ko a'a na mayafai ne ko a'a na kwanukan girki ne ko robobin amfani ko ko kayan abinci ko dukiya ko je wani abun da Allah maɗaukakin sarki ya sire muku duk abun da ɗan adam yake da bukata ku sani duk sun rasa shi duk sun rasa ana zaune ne fa a cikin gida kawai ruwa ya zo ya mamaye gidan gaba ɗaya wannan duk suke bacci ma kusan da yawa har yanzu ba kidan ye ba a isa a tantance gawaki guda nawa aka yi asara ba ba a isa a tantance dukiya nawa aka yi asara ba ba a isa a tantance dabbobi nawa aka yi asara ba ba a isa a tantance na'urori da kayan amfani wanda aka yi asara wallahi ba za a yi tantancewa ba domin waɗansu da yawa Allah ya riga ya tafiyar da su gaba daya to su ma Allah madaukakin sarki ne ya tsora musu wannan bala'i ba da son su bane ba su suka nemo ba malamai abin da suke cewa duk mutumin da yake tunanin zai kai jaje zai kai taimako ma wani amma shi yana tunanin ba za ta faru da shi ba to ba mumini bane ka zauna kai ma da shirinka ran da duk ka je jaje ma wani ɗansa ya rasu matarsa ta rasu ya rasa dukiya ya rasa kaza kai ma ka zauna wa shirin wata rana haka za ta faru da kai kar ka ɗauka Allah ya kyale kare a'a da haka wanda duk haka ta faru da shi ka sa hannu ka ba da duk guduma wanda za ka iya bayarwa wallahi in ba haka muka yi moto mu imaninmu ba na gaskiya ba da haka suna da bukata kware da gaske domin su ɗin nan fi hajjatin masa suna daga cikin suna da tsananin bukata suna da tsananin bukata sun rasa komai nasu domin li'anna Allah shi auni al-abdi ma kana al-abdu shi auni akhi domin Allah ko yana cikin taimakon ɗan bawansa muddin bawan nan yana taimakon ɗan uwansa wallahi Allah yana cikin taimakonsa dan da duka daga hannun kace ba za ka taimaki wani ba kai ma Allah ba zai taimake ka ba haka muna fatan za a yi kokari a taimaka mu waɗannan bayin Allah da duk abun da Allah madaukakin sarki ya sani ya ku ƴan uwa inna Allah tabaaraka wa ta'ala amarna bi salasi awamir wa nahana an salasin wa qala al-a'zmu min qa'il inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun thumma zkurullaha al 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ala'ihi wa ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammadin kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله